أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صاحب الختمية والختمية مولانا أبي العباس الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وعن خليفته المطلق مولانا أبي إسحاق الشيخ إبراهيم ياس رضي الله عنه وعن سائر أقطاب التجانية حيثما كانوا أحياء وأمواتا وبعد babban malami kuma shugaba kuma jagora sheikh sama'ila dan sheikh malam alaramma bajoga ta gama da hullahu bi rahmatihi wanda na samu yana jawabi kuma khalifan sheikh amirul auliya sheikh amin bakin kura wanda ya zo nan shekman salisu da su alhaji ibrahim da na samu a wannan guri da yan uwansa duk da suka halarci nan wanda na samu da wanda ban samu ba wanda su ne aka yi wannan taro a ƙarƙashin leman babban kakansu Sheikh Malam Abubakar Siddiq da ya haɗa dukkan familin gabaki ɗaya albarkacinsa suka nema masa yardan Allah ta hanyar taro domin tunawa da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma mahalarta da suka zo daga wurare daban-daban ina tara mu cikin gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana baiwa ya zaɓe mu ya yi mu ‘yan adam wanda ya ce ina karramna bani adam ya sake mana baiwa ya zaɓe mu ya yi mu musulmi wanda suka yi imani da samuwarsa da manzanninsa ya sake mana baiwa ya zaɓe mu ya sanya mu cikin waɗanda suka yi imani da dukkan abin da ya aiko annabawa da shi ya sake mana baiwa ya zaɓe mu ya haɗa mu da zaɓaɓɓin bayi na gari suka sa mu a layin ihsani kuma ya mana baiwa ya sanya mu a ƙarƙashin annabin da babu halitta kamansa a gurin Allah ba zaɓaɓɓe kamansa babu annabi kamansa babu mursali kamansa annabin da ya wuce dukkan mukamai sai dai mukami ɗaya shine shi bawan Allah ne Allah ne ubangijinsa duk abin da za ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai dai ba ka kai shi ga matsayin Allah ba saboda duk cikin halittun da Allah ya yi babu kamansa kuma Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya shaida ma wanda mu ko kaman ƙuransu ba mu kai ba su ne annabawa mursalai ulul azminar rusul ya ce musu ga annabin da kuma na nemi ku yi imani da shi to idan har Allah zai nemi cewa annabawa da mursalai da ulul azmi na rusul su yi imani da ɗaya daga cikinsu to wannan ko shakka babu kasan ana nuna musu cewa shine shugabansu ne shine jagoransu wai zaka zalla misa kan nabiyina لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين to maudu'in da aka ce zai magana a kai duk da an mun tsiye ni kuma ba irin wa'anda za a musu wannan ba ne iyayenmu magabata malamai su ne sun cika da komai an same su a hanya kawai irin su imamu shafi ilmi mai iya su ma wajatu ya taba uni badani wi'a ullahu la wadun sunduki in kuntu fil baiti kana al ilmu fihi mai in kuntu fi suqi kana al ilmu fi suqi to wa'ancan su ne suke da wannan suna tafiya da jakan kayan su a cikin kirjinsu amma mu lalume muke yi saboda haka ba mu maudu'i kai eh kawai kamar an an yi challenging dinmu don haka sai a yi haƙuri da abin da aka samu idan kuskure ne dama wajen zatonsa ne kuma daidai ne to wannan muwafaka ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ko da yake maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi to ba laifi in an kawo magana akan mutanen gidansa kuma magana da magana akan sahabbansa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya ce masa wa khatimin nabi'i shine cikamakin annabawa to kuwa lallai yana nuna maka cewa akwai waɗanda za su yi taking up wannan aiki da aka ɗora masa don ko wanda aka ce shine katimin nabi'in kuma har zuwa ranar tashin alkiyama shi kaɗai ne babu wani annabi bayansa wannan shi ya kawo abin da shek sama'ila ya mana magana a kai waliyan allah ahalu baitin rasul sallallahu alaihi wasallam saboda su ne za su ɗauki wannan aikin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi su isar har zuwa tashin alkiyama wannan shi ya wajabta mana yadda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana biyayya ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da darajar tashi kuma haka ya wajabta mana biyayya ga mutanen gidansa da darajanta su da biyayya ga sahabbansa da darajanta su su mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manyan irin su sayyidatuna Fatima sayyidatuna Zainab sayyidatuna Ummu Kulsum sayyidatuna Ruqayya sayyidina Ibrahim sayyidina Abdullahi ko ɗayyib ko ɗahir zaini zayu laƙabu da ƙasim sai da na ƙasim wayanda dai duk 'ya'yan gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda kuma kai ka zo ka dubi wata a ciki ka ce Allah ya ce ya tsarkake manzon Allah ba zai kawo ya ce alhabisatu lil khabisina wal khabisuna للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات to yanzu ka ce alkhabisatu kuma ka ɗauko kabisa ka haɗa da manzon Allah ai kai ka zagi manzon Allah in ka ce matar manzon Allah mutum manzon to ka ce ya zauna da wato kuma shi har ya ci gaba da yadda yanzu a ce babanka ya auri karuwa an zagi karuwan ne ko an zagi babanka yau mutum ya zo ce babanka bayan ya rasu a cikin matansa akwai karuwai yawon suke suna kaza kaza zagi to babanka da ya yadda ya yadda ya ci gaba da zama da su me aka ɗauke shi ba na son kai can misalin can ne shi sa na kawo shi da inda yake da sauki kuma Allah ce kabisa lilak- kuma akan me yake magana akan Aisha da aka manna mata mummunan magana yake cewa to ai annabi babu matan annabi ba haka suke ba ula'ika mubarrauna kubutattu ne daga wannan sharri na fasikai na na na na, na kazafi Allah ke cewa sam ba matan annabi kan sam ba haka suke ba kuma waɗanda suka kawo magana Allah ce su ne fasikai ya ce kuma haka Allah kira su ya ce in ja'akum fasiqun bina ba'in fata bayyan in fasiki ya kawo muku labari ku nemi bayani an tusibu qauman bi jahalatin ku je ku aibanta mutane akan jahilci fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin ku zo daga baya kuna nadama kun aibanta mai mutumin kirki kuma Allah ya ce ya idhukumullahu an taqudu li mislihi wa sahabbai ba mu ba fa sahabbai da kuka ji magana kuma kuka rinka yadawa ya ce to daga yau ina muku wazi kar ku sake maimaita irin wannan magana abadan har abada in kuntum muminina in dai ku muminan ne da gaske to daga yau ka a sake jin bakinka ya aibanta aisha ko hafsa ko fadi ko, ko- ko- ko sauran matan manzon allah to dan allah ka gaya min yadda zan zo in ji wani yana aibanta aisha ko hafsa ko me kuma in zama na goyi bayansa bayan Allah ya ce in dai mumini ne ba zai ba zai sake wannan magana to wanda ya wannan magana alqur'ani automatically ya ce ba mumini bane wannan shine ya kawo mu mararaba da duk wani mai sukan matan Annabi sallallahu alaihi wasallama ko mai sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya ce mana mumini ba zai faɗi haka ba tun sahabbai ma an hana su an ce kar a sake jin wannan magana to balle na baya kuma kuma in dai kai mumini ne in ji ubangiji to kar a sake jin wannan magana na aibanta aisha ko hafsa ko makamantansu me ne me zai da- dame ka kaje ka ɗebo makan ka ɗaukakkiya ka ji da abin da ya dame ka kai kokari ma sallan ka ta karbu azumin ka ya karbu hajjin ka ya karbu sadakan ka ta karbu ibadan ka ta karbu an ce maka ba za a maka hisabi akan wasu ba naka za a yi ma hisabi ka je kana ɗebo wannan ka zagi wannan ka tu- ka tozarta wannan mafi kai a je ma da a ce ma za a samu mai laifi fa ba za a azabtar da kai da laifinsa ba domin iyakacin yanzu misali sai mutum ya zamanto ba a zamanin su ba a zamanin mu sai mutum ya zama mutumin banza ana faɗin aibobinsa sai ni na ce ni ban yadda ba wallahi ni ne na bi sunnan manzon Allah duk da kuma yana da aibi ana ce ni tunda ban gani da ido na ba ban yadda ba to haka manzo Allah ya ce mu yace idan ka ji ana aibanta mutum baya gurin kai ka zama mai taimakonsa ka zama mai kare shi to akalla sai na ce ni ban yadda ba ba na ban yadda ba akai akai na ce ni ban yadda ba ni ba ruwa na ba zan faɗi wannan laifin ba ban yadda ba har na rasu na tafi gurin ubangiji wani kuma ya ce ya ji ya gani ya yi ta zagin wannan mutumin to wallahi muka je lahira ni ba wani hukuncin da Allah zai mu ya ubangiji ce wane yana da kaza kaza kaza kaza me yasa baka yadda wace ya ubangiji ni ban gani ba kuma ba zan yi shaida akan abin da ban gani ba sai ubangiji ya ce ka tafi to me yasa baka tun da ba za ka yi zai da me yasa kai- ka yadda kai a wurin ka ba mai ya ce ya u- ce ya ubangiji kai ka ce mu kyautata zato ga bayan Allah to ni na kyautata masa zato ne na kubuta ko ban kubuta ba to wanda kuma ya ce ya- ya ga laifinsa yana zaginsa yana zaginsa sai ya zo ya bayyana mutumin kirki ne aka je lahira me yasa ka zagi wannan shi ya kawo shi zai kai karanka yanzu kai da makwabcinka ma ba za ka so a lahira ku zauna a gaban manzon Allah a gaban Allah ana muku shari'a ba balle a ce sayyidina Umar ko Usmanu ko sayyidina Abubakar ya zo ya kawo karanka wurin Allah ce ya ya ubangiji ga wannan ba mai zamani da shi ba amma ya yi ta zagi na ko kuma sayyidina Aliyu ya kawo karanka cewa wannan ya yi ta zagi na ya yi ta aibanta ni na wayannan bangarorin biyu kenan fa wayannan suna zagin sayyidina aliyu sayyidina hasan sayyidina husaini wayannan kuma su kuma suna zagin sahabbai to duwa ne ne zaka so ya kai karanka gaban ubangiji a lahira kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda ake baro baro a duniya cewa wanda ka taɓa haƙƙinsa a lahira za a hukunta shi akan kyawawan ayyukanka ne zagi ɗaya watakila sallah ɗaya a ce to zagi nawa ya maka ɗari to sallan azahar da la'asar a biyar ɗin nan a kwashe ɗari kaga za a kwashe sallolinka na kwana nawa kwana ashirin ko da biyar ko a bashi in ya tsaya iya nan balle har ka kashe shi an ce wanda ka kashe shi kan za a hukunta shi ne a kan du ibadunka a ce ɗebi iyayen da yake so shi kuma duk zunubanka da kai gaba ɗaya sai a ɗiba sai a tara masa kai baka da zunubi tun da shi ya kashe ka haka wanda ka yi zina da matansa za a hukunta shi ne akan duk kyawawan ayyukan ka ya ɗibi yanda yake so a filin kiyama kai zina da matan mutum za a ce a lahira zai ɗabi dukkan ayyukan ka ya zaɓa yawwa ba wai zai ɗiba duka zai zaɓa ne irin wanda yake so in an ce masa ya ɗabi 60% ne sai ya zaɓa domin zai zaɓi wanda yake mai kyan ne kamar mutum ne a zo a ce a juya dankalin turawa buhu guda naka a ce masa ya zaɓi wanda yake so sai ya zazzaɓi masu ƙwari masu girma ya bar maka rukun to haka wanda ya zina da matar mutum ko ya kashe mutum ake yi saboda haka mu idan muna son mu tafi lafiya mu yi ƙoƙari waɗannan mutane mu kyautata musu zato Allah subhanahu wa ta'ala haka ya ce mu kyautata musu zato mu yi musu addu'an alheri haka Allah ya ce bai ce mu zage su ba suna cewa rabbana la taj'al fi qulubina gillan lil ladzina amanu mu Allah karka sa mana wani mugun kuduri akan muminai muminai ma kenan balle waɗanda suke sahabbai balle wanda suke ahlul baitur rasul kamar yadda na gaya muku daraja hawa hawa ne in ka taba daraja yanzu suna cewa zagin sahabbai kafirci fasikanci menene menene suna ta faɗan haka amma suna zagin sayyidina husaini ko suna zagin sayyidina hasan to ai sahabi ne shi ma bayan sahabi ne kuma ahlul bait ne haƙƙi biyu yake da shi haƙƙi biyu yake da shi sahabi ne kuma ahlul bait ne ko zagin sayyidina hasan ko zagin sayyidina aliyu sahabi ne kuma ahlul bait ne saboda haka ba wani abu ne ka zo ka ce mana kana ce mana zagin sahabbai kaza kaza kai kuma ka zo wasu daga cikin sahabbai ahlul baiti ka rinka zagin su ko kuma mutum ya ce shi ahlul baiti kawai ya yarda da su ba ruwansa kaza kaza amma a ahlul baitin ma jikokin manzon Allah ma sayyidina Hassan ba mutumin kirki bane a wurinsa mun san su ba wai boye mana za su yi ba a rubuce yake a littattafan su mai daraja a wurinsu shine Imam Husaini Imam Hassan to ina maganan su ka ce kai kana son ahlul baitul rasul yaya ka raba ƴaƴan manzon Allah jikoki manzon Allah gida biyu kana son wannan bangare ba ka son kai ma ƙarya kake ba masoyin ahlul baitul rasul bane ko kuma mutum ya kashe gidan man dan manzon Allah ko jikan manzon Allah ka ce ai ijtihadi yayi kuma ka ce kar a zagi sahabi shi kuma ya kashe sahabi kuma sahabin ma jikan manzon Allah kuma ka ce a'a shi ijtihadi saboda haka shi ya samu daga kan sahabbai ba a samu wannan ba babu wani sahabin da shi da kansa ya rungumi wannan idan kuma an samu rigima to su waɗannan rigima da aka samu ba mu za mu yi hukunci ba allah ya yi hukunci da kansa an yi rigima allah ya ce a yi sulhi da aka ya ce a yi sulhi bai ce kafirai ba ne ya ce in ta'ifata ne mene minal mumini na iqtatalu ba wai ba za a samu fada bane za a iya samun fada tsakanin mumini da mumini Allah ya ce fa aslihu bainahuma amma Allah ya ce minal mumini ne bai ce da'ifatanin nan wannan kafirai ne wayannan musulmi bane bai ba su wannan kalman ba aslihu bainahuma fa in bagat idahuma al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma to yaya za ka yi mutanen 'ya'yan annabi yaqubu ne 'ya'yan uba ɗaya ubansu ɗaya kuma Allah ya sanar da mu abin da ya faru tsakaninsu kuma ya ce annabawa an ce ya ce annabawa ne kuma duk da sun yi rigima a tsakaninsu kuma Allah ya ce ya yarda da su annabawa saboda aka rigima ba ta sa wanda aka yi rigima ya zama ba musulmi ba ko dole ya ka jefa masa fasikanci ko sai ka jefa masa kafirci a taƙaice wannan ita ce nasiha kuma maudu'in da kuka nema a darajan baiti da darajan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mu girmama su wajibi ne mu darajanta su wajibi ne mu san su ne suka yi aiki suka dora aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan su ba da musulunci bai je ko ina ba ba don su ba da an rasa wanda zai dorar da musulunci saboda haka waɗannan mutanen su ne suka tsaya suka yi aiki suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar musulunci iyakacinsa bai gama kewaye jaziratul arab ga baki ɗaya ba ma musulunci yana makka yana madina ya ɗan fara tafiya sham ya tafi yaman bai ma shiga misira ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya dan shiga Bahrain bai ma shiga Misra ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya waɗannan su ne suka ɗauki musuluncin suka nausa da shi har Misra suka nausa da shi har wajen cikin Afirka suka nausa da shi har cikin Rasha suka nausa da shi har India suka nausa da shi har wajen da muke cewa su Afghanistan da sauransu waɗannan sahabban su suka yi wannan aikin suka dawo har suka shigar da shi turai Constantiniya suka shigar da musulunci taki ta yanzu duk sahabban manzon Allah ne suka yi wannan aiki Allah ya saka musu da alheri Allah ka ƙara yardanka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara taslimin ka da salatin ka ga mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqulu ma sami'tum واستغفر الله لي ولكم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين